بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد alhamdulillah mun gode Allah subhanahu ta'ala ya sake dawo da mu wannan halka ta mu mai albarka yau muna goma ne ga watan hudu alif dubu biyu da goma sha takwas an dawo don ci gaba da karatunmu na tasawuf riƙa na wato wanda muke bibiyar littafin maulan musa wa sadatul anam الشيخ إبراهيم سالي ميدوغري رضي الله تعالى عنه الشيخ شريف إبراهيم سالي ودا أكي كرا رسولنا النهج الحميد فيما يجب على المقدم والمريد ودا منا cikin babi da yake magana akan hakikatu tariqat tijaniya wadda kuma insha Allah za mu tashi mun tsaya ne a kan maganan saidi aliyu al-khawwas radiyallahu anhu a kan maganansa muka tsaya inda yake cewa kamar yadda sharif ibrahim salih ya ce wa karkala sheikh saidi aliyu al-khawwas radiyallahu anhu الشيخ سيد علي الكواس يتي من زعم أنه يتأدب مع الله بلا واسطة شيخه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم faƙad asa al'adaba wanda duk yake riyawa a zuciyarsa cewa zai yi ladabi wa Allah amma ba ta hanyar wasiɗan shehinsa ko kuma ta hanyar wasiɗan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to haƙiƙa wannan ya muna na ladabi ga Allah babu yadda za a yi ka iya ladabi da Allah in ba ta hanyar shehin ka ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم لا يتم ذلك له أو لا يستمر على الدوام معه yace hakan kuma samun a ce yana da ladabi tare da Allah ɗin ba zai cika ba gare shi ko kuma ba zai ɗore ba har ya ji har abada da khilafin adabi ma Allah ta'ala ma a shuhudil wasa'id amma saɓanin yin ladabi tare da Allah ta hanyar shuhudi na ma'ana tsane ku shehudai kenan ta hanyar shehinka shi kam zai dawo fa innahu yadumu wannan inda ta hanyar shi mutum mutum ya yake yin ladabi da Allah yake koyan yadda ake bin wato tsarin ubangiji da kuma haƙƙinsa da girmama shi to zai ɗore wa zalika mimma yadullu ala muhabbatil muridi li shaykhihi wannan shine da abin da ke gwada wato soyayyar muridi ga shehinsa allati hiya al-maghnatis al-jazib litarakki al-maratib wadda shi ne kuran ƙarfe wadda yake jan muridi zuwa ga samun hauhawa ga darajoji a cikin fagake na tafiya cikin halara wa fihi min ihtirami shaykh ma yaqtadi imdadu bil madad al awfa kuma yana daga ciki wato girmama ko kuma ganin girman shehinsa da yake shi muridi ya zai gwada shi yake hukunta madadinsa cikakke shi muridi siyama wa hurmatu shekhi min hurmatillahi billantana ma shi alhurman shehi dama ai yana daga cikin wato alhurman ubangiji ne ومن يعظم حرمات الله هنا قال الحاتمي قدس سره امام الحاتمي الله معناه الله يا tsarkake sirrinsa yana cewa ma hurmatu shehi illa hurmatullahi fa qum biha adaban lillahi billahi ai babu wani wata alhurma da shehi ke da ita sai wato sai alhurmar ubangiji ma'ana alhurmar shi ba komai ba ne sai alhurmar ubangiji shi ma yana cikin hurmatun lahi fa umbiya don haka ka tsayu da ganin alhurman shehi saboda mai adaban lillahi saboda ka koyi ladabi a wurin Allah billahi kuma don Allah ne ولهذا يتعين يتعين القطع بما صح عن الشيخ أو الولي على المريد saboda haka ne wato dole ne a yi riko da abin da ya inganta daga shaihi ko kuma wani waliyi wali hada ya ta'ayyanu alqat'u ala almuridi kenan can gaba wali hada ya ta'ayyanu alqat'u ala almuridi bima sahha saboda haka dole ne shi muridi ma'ana ya yi riko wajibi ne a kansa alal muridi kenan a kansa alqad'u bima sahha an an shehi ya yi riko yanke da abin da duk ya inganta daga shehinsa shi Ahmad Tijani kenan radiyallahu anhu ko kuma wani wali misali shehinsa ko kuma wani wali da ba liyatamakkana bi sidqihi fi maqam at-tasdiq domin ya samu kaiwa makamun tasdiki da irin gaskiyar riko da yake yi wa shehinsa ko kuma auliyawo don ya samu kaiwa makamun tasdiki da sirki mana ta hanyar gaskiya da yake da shi a mu'amalantansa da yake yi wa shehinsa ko kuma auliyawo ثم إنه لا ينقطع المريد عن طريقته sannan kuma muridi baya yankewa ga ma'ana a ce ya fita daga ɗariƙarsa da ya karɓa ta tijjaniya illa bi naqdil ahdi sai in ya warware alƙawari alladhi lam yubzal lahu fi azkariha lazima wanda ba a yi mai izini ba a cikin azkarin nan tilas da ya karɓa illa bi akhdhihi alayhi sanda ya riko da wannan alƙawarin tukunna ba mai izini ba na azkarai wanda suke lazimai a kansa ma'ana wajibai a kansa illa bi akhdhihi alayhi sanda ya riko da wannan alƙawari da aka ce in ya warware shi dai to lallai ya bar ɗariƙa mushafahatan wanda aka mai izini gaba da gaba bitalaqqi anhu ta hanyar ya karɓa a wurin shehu amadu tijjani radiyallahu anhu ma'ana in wanda ya zamani da shehu tijjani ne aw bi wasitatil muqaddam alladhi qaddamahu muqaddam ko kuma ta hanyar wasita tsani na muqaddami wadda shehin sa shehu tijjani ya kaddamar da shi ko ya kaddamar da shi wani muqaddami ya kaddamar da shi ya kaddamar da wani wani kuma ya kaddamar da wani har dai ya aka iso wadda ya ba shi wurdi a samu dai wancan ɗin yana da ma'ana yana da salsala da shi tijjani wadda shi ya kaddamar ne ko ya kaddamar da shi ma wani ya kaddamar da shi ma wani ya kaddamar da wani sannan ya kaddamar da wanda ya kaddamar da shi misali to a samu dai shi mukaddaminsa mai cikakken izini ne wanda shehu ya kaddamar ko kuma wanda shehu ya kaddamar ya kaddamar da shi shine dai ma'ana kawai bil iznil muqayyadi wanda ya baka wirdin nan muqaddami ne wanda aka yi wa izini muqayyadi ma'ana takaitacce awil mutlaqi ko kuma muqaddami da aka yi wa izini mutlaqi wanda ba wanda take ba kaidi yana iya yin komai a cikin tijaniya koma waye dai ya baka wirdin to ta bayu المطلق فيها wanda aka yi wa muqaddamanci mutlaqi ma'ana sakekke ba kaidi a cikin dariqar tijaniya fiha wala yanqati'u anhu madadu madadi ma'ana albarka ba zai yanke ba ga barin muridi illa bi zalika sai dai in ya warware wannan alkawari da ya dauka lokacin da aka mai izinin dariqa wanda ake karanta masa dinnan وربما طرأ ناقض في الحين mai yiwuwa ne a samu abubuwan da suke warware ɗariƙa a take idan mutum ya aikata su ana iya samu mai yiwuwa ne da yawa ana iya samun abubuwan da ke warware ɗariƙa take yanke yanzu nan kana yin su kawai kafita mislul riddati misalin abinda yake warware dariƙa yanzu take yanke kamar mutum ya bar musulunci mislul ridda in mutum ya ridda ya bar musulunci to addinin islamin ma ai ya bari lalle dariƙa kuma dariƙa ba a ba wanda yake ba musulmi ba ai ko in kaga an ba mutum dariƙa dai to musulmi ne to sai ya bar musuluncin gaba daya to kaga maganar dariƙa kuma babu kenan dama dariƙa tana hawa ne kan musulunci in ba musulunci yanzu an ne don ya zo ya ce a bashi yurdi ai ba zai ba ko ko misali mutum ya zo bai karɓi yurdi ba ya ce zai shiga askaru kaga nan ma dai abu ne banda ba zai yi ba ne ba so shine um نسأل الله السلامة والعافية في الدين في الدنيا والدين muna neman Allah. ya kubutar da mu ya ba mu lafiya a cikin rayuwar duniyarmu da addininmu da gare ta wa huna umurun a nan akwai wasu lamura tafzi bilmuridi bil inkita'i wanda suke jawo wa muridi yankewa gabaki ɗaya daga ɗarika akwai su in sadara min shay'un minha in dai ɗaya daga cikin su ya faru da shi to ya yanke ba shi ba ɗarika ya fita daga ɗarika waqad buyyinat fi kutubi tariqati haƙiƙa an fayyace su an yi bayanin su a cikin littattafa na ɗarika abubuwan da suke fidda mutum suke raba mutum suke yanke mutum gabanin ɗariƙa. Falyura ji'a ha man aradar itala'a alaiha, fi ha, wadda duk yake so ya yi tsinkaye ya gansu, to ya koma cikin waɗancan littattafan da muka faɗa na ɗariƙa ɗin don ya je ya gansu a can, wadda duk yake so ma'ana. To ya neme su a can cikin littattafan da muka faɗa na ɗariƙa ɗin suna nan a ciki waɗanda suke yanke mutum da ɗariƙa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ubangijinmu lalle ya ishe mu wa ni'mal wakil madalla da Allah a matsayin wakili qultu maulana sharif ibrahim sale yace ni kuma nace wa hadhihi shurut allati ashara ilaiha ash-shaykh khairaj wa'annan sharuda wa'anda maulan mushe ahmadu sukhairaj yayi nuni zuwa gare su ala annaha taqta'ul murida an tariqati akan cewa wa'annan sharuda za su yanke muridi gabar dariqa ya fita dariqa gaba daya to salafatun faqat sharudan su uku ne kacal wanda in dai muridi ya aikata daya to sun raba shi da dariqa gabaki daya ya fita to su su uku ne kadai Ulana Sharif yace awwaluha na farkon su at-tarku ba'da al-akhdh mutum ya bar ɗariƙan bayan ya karɓa tarkan kulliyan amma bari na gabaki ɗaya fa a zo a ɗan yi hira da shi wani ya muka ga kai kamar kan ɗariƙan nan gaba ɗaya mace yi na fita ne ka yi ba ka lazimi ba na yi ba ka yi na safe da mai yi hailala wazifa duk ba na yi ko kai kaɗai ma ya ce yi ni ba ni kawai na watsar ta wannan shakka ko shakka babu zai mummunan cikawa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa mana araba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma zai haɗu da rayuwa mai kunci tun a duniya ya tashi lahira makaho ba maganar qur'ani kadai ba cewa wanda ya watsi da qur'ani zikirin kansa ma da ma'anan zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ɗaya kenan saniya na biyu a cikin abubuwan da ka aikata ɗaya ya yanke ka daga ɗariƙa ka fita jam'uha ma'a ɗariƙatin ukhra shine ka haɗa ta da wata ɗariƙa ta daban shi ma wannan yana fidda mutum daga ɗariƙa fit gaba ɗaya ba a haɗa ta da wata kullum an zo baka wirdi sai an gaya ma wannan shi yasa shehu ibrahim jalla ta'ala anhu yake cewa a cikin ruhul adab ko yana cewa wa yasta'inu jam'uha bil ukhra akhsir bi qa'ilin bihi fil ukhra kazaba waftara ala allahi ajal inni aqulu inna zal wirda bajal ko haka ya faɗa wasta'idu jam'uha bil ukhra ya koru a cewa za a haɗa ɗariƙa da wata akhsir bi qa'ilin bihi fil ukhra kaga taɗewa duk mutumin da kaga asaran wanda duk yace wai ana haɗa ta bil ukhra da wata din ko fil ukhra bi qa'ilin bihi fil ukhra cewa mai duk mai cewa ana haɗa ta da wata to kaga asararsa kazaba waftara Allah yayi ƙarya ya kir yayi kire wa Allah ajal shi yace na'am inni ni kam dai barhama nace aqulu ina cewa inna zal wirda bajal wannan wirdi na tijjani an ka karbe shi kadai ya isan maka babu magana hada shi da wata dan da ka hada wirdi kana yin tijjani ai ka karbe wata dariƙa shikenan ka fita a tijjaniyan kan bai ba a haɗawa ko da ko daidai da sakon ɗaya ba zai yi ba kishi saboda kishi na halara tijaniya duk abin da ka sani ɗariƙu suke da shi dukkan su gaba ɗaya ba abin da ba ta tare ba na sirri talizuwa na uku ziyaratul auliya'i shine ziyaran waliyai wanda ba sa tijaniya kenan amma ziyaratu istimdadin alhamdan kasa ne ziyara dadin ka haɗe alhamza wanda yake da littafin duka ziyara dadin ma'ana ziyara na neman madad kaga kullum in kana lura in zo ba da wuri na kan faɗi haka to gashi ziyaratul awliya yin ziyaran waliyai yana fidda mutum daga me daga dariƙa wanda ba sa tijaniya kenan amma sharif ibrahim salih radiyallahu anhu yace ziyara ziyara dadin. ziyara ta neman madadi rabbani ko madadin ilahi amma ka je kai ziyara saboda yan uwantaka na jini ko kuma dai rama kyauta ko kafa'a tsaranka ne a ilimi wali ya ziyarce ka kai maka ziyarce shi don wannan ba don duba zuwa ga bidan madadi rabbani ko ilahi ba ba komai kanka ka sani babu yadda za a yi ga kada gwamna shi ne uban ɗakinka misali sannan a ganka ƙofar gidan kansila wai kaje wai za ka nemi na ke da kai da ka samu wai gwamna shi ne uban gidanka duk inda kake an sanka da shi shi amma sai aka ganka yau a ƙofar gidan kansila wai kaje za ka nemi yadda za ka yi ce ne kaga abu ai bai tsari ba shautin jani shi ne wato da an zo kansa an zo magariyar tukewa a dai auliya uku an ƙure tafiya khairu shuyukhi dahri bil itlaqi imamu na tijani bil aklaqi mafificin waliyai na zamanai gab shi da shugabanmu shehu amur tijani ma'abocin kyawun halaye din nan wa khairu turki bil ijma'i kuma yace dariquhu aidan bila nisa'i wa khairu kulli turki bil ijma'i dariquhu aidan bila nisa'i mafificin dariqu kuma a cikin dariqu kakkab to dariqar sa kenan ba wani ja'in ja a ciki saboda haka in ba a ziyara na neman madadi wurin dukkan waliyai sai wanda suke cikin tijariya saboda muna da komai a cikin gida ba za mu fita bara ba wa hadhihi shurutu wa'annan sharuda guda uku la ta'alluqa laha abadan har abada ba su da wata alaka bima ja'a fi tilkal kutub wal mu'allafat ba su da alaka da abubuwan da suka zo a cikin waɗancan littattafai da kuma talifofi da aka yi bismi ɗariƙati da sunan wai an wallafa su da ɗariƙa ma'a ilmi na bi anna hadhihi kutubi tare da sanin mu kuma wa'annan cewa wa'annan littattafai da aka wallafa din kutubun ilmiyatun littattafai ne na ilimi yastafidu minha man arada ma sha'a wanda duk yake nufin ya samu wani abu a cikin su zai iya samun fa'ida a ciki amma walaysa li ahadin an yurattiba minha aqaida babu wanda ya isa a cikin wa'annan littattafai ya ƙirƙiri wata aƙida gare su wa yansibuha ila tijaniyyin yace zai danganta zai jingina wannan aƙidan ga tijanawa ma'ana iya ukun nan su ne kadai aka haɗu akan tabbas wadda duk ya aikata su to ya fita ɗarika abinda waɗansu littattafai suke faɗi cewa har da wasu misali to ba haka bane ma'ana sharif yake so ya nuna akwai sharuɗa sun kai wajen ishirin da wajen shida wani wasu littattafan suna kawo ishirin da ko biyu ko uku haka to amma duka sauran ba a gamu akan kowane ɗaya a cikinsu zai iya fidda mutum a tijjaniya ba don ya aikata shi sharaɗi ne kafin a baka in kai ɗan tijjaniya ne ka rika yin su amma ba a gamu kan cewa za su fidda ka daga cikin wirdin ba misali kamar abin da ya shafi sauran wa'inda ko da a cikin bakwai din nan banda ukun farkon kenan nan shiga ba fita ba hada ta darika ba ziyarar wasu wale sun da suke cikin tijjaniya misali shan taba kaga sharaɗi ne ego sai an gaya ma sai ka yarda ma tukunna ba za ka sha taba kafin amma ba a gamu gabaki ɗayan malamin tijjaniya akan cewa in mutu ya sha taba ya zuki taba tafi da shi a tijjaniya an ce ma a tarihi duniya tun na ɗariƙa daga shau tijjani radiyallahu anhu ba a samu mutane da suka zafafa akan sha'anin taba ba kamar baban shehu ibrahim shehu abdullahi da kuma walan mu shehu ɗayo babu sassauci a cikin waliyai ba a samu waliyin da tun shau tijjani don shau tijjani babu sassauci a kanta ba sha'aninsa babu sassauci ko na sakon a kanta ba to ana samun wasu sukan dan yi musama su ce kaza kaza to amma shi baban shau ibrahim yas shau abdullahi kenan shi ma shine kudubin zamaninsa kafin zuwa shau ibrahim ya da zafafa ba na wasa ba kanta ba haka shau dayar kuma a cikin shau ne in ka lura faya ba sassauci ko kar to da irinsu da makamantansu sauran sharuɗa ne misali sharaɗi ne a tijjaniya duk sallah in za ka yi ka yi bismillah a fatiha to don ba ka yi bismillah a fatiha ba za a ce ka fita ɗari ba tun da sharaɗi ne cikin 26 nan ba a gamu akan haka ba lalle abu ne mai kyau lalle yana cikin sharuɗa ne amma ba shuruɗu wujubin ba ne shuruɗu kamalin ake ce musu sharuɗa ne na cika ba na wajabci ba wanda in ba kai ba waɗannan guda uku su ne wanda dukkan mutumin da ya yi ɗaya a ciki to tabbas ya bar tijjaniya kawai su ka sai a ja musu layi babu walaisa da adil babu wanda ya isa ya samu cewa an yi rattiba min ha'a ƙa'ida ya ce zai wato ƙirƙiri wa'insu aqidu daga gare su wa'ina littattafan kenan min ha daga gare su wayan siwa ila tijani sannan yace zai jingina wa tijanawa ba kowane littafi ka dauka ka karanta ka ga wani abu ka ce wai zaka yarda mm ka bi hankali ka je ka nuna wa masana tasawuf din tukunna don akan samu wa'insu masu sake buga littattafai su cusa wa'insu abubuwa illa idza amala ma fiha ala alwajhi alladhi yahmiluha alayhi ahlu ahlu hadhihi tariqa sai dai in ya ɗauki wa'annan bayanan da ya gani a cikin littattafan kamar yadda ahalan malamai masana a cikin wannan ɗariƙa suka ɗauke wannan abu mana ya ɗauke su yadda ahalan wannan ɗariƙa suka ɗauki abu ila yadda suka ɗauki abun daban yadda kuma a zahirin abun yake daban kai kuma yadda ka dadume shi a zahirin ko kuma yadda wasu suke faɗin a tambayi masu abun tukunna yaya kuke ku me kaza din nan kam auren ku kila sai amma bayani yake ga kwata kwata ba abin da kai ka dauka bane suka dauka su to sai dai zaka dauke shi yadda su suka dauka ahlul hadhihi tariqa mimman arhuwa daga cikin waɗanda suka san tariqan ma'rifatan haqiqiyya sani kuma na haqiqa to ka binciki ya suka dauki lamari to sai ka tafi a yadda su suka ɗauki labarin ba a yadda wasu suke gani ko kuma yadda kai ranka yake gama ba wa illa idan kuma ka ce wai zaka ga abu a rubuce kawai ka ɗauke shi a yadda kai ka fahimce shi ba yadda su masu abu masana na haƙiƙa na ɗariƙan suke suka ɗauke shi ba to wadda duk yayi haka kada katibu wanda ya rubuta din ko ko ya sa abun a cikin littattafan can din ko kuma ya dauka hakan kazzaban ya zama makaryaci mudallatan mai yin tadlisi mun karanta tadlisi da ku a ilimin hadisi mudallasan ka cusa wani abu wanda babu shi a cikin asalin abu to ka zama mai haka kenan zaliman ka zama azzalimi kuma sannan wa ma yarmi bihi ashabaha min takfirin abun kuma da yake jifan ma'abota wannan dariƙa na kafirtawa da shi yarji'u bila shakkin alaihi ba ko kwanto kafircin da yake jifan su da shi din zai koma kansa yarji'u alaihi ma'ana bila shakkin kenan kafircin sai ya koma kansa ba ko kwanto saboda faɗin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man man kala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma rubi ya ga dan uwansa musulmi kafiri ta ki ɗayan su ya zama kafiri in dai wanda ka gaya ba kafiri bane to zai koma kanka shi yasa in ka ga abu a rubuce a littafi kar kai gaggawa ka ce to ka duba wa'annan mutane kamar yadda na taba gaya muku wani ya je wai ya ga wani abu a jawahir ma'ani wai man kala la ilaha illallah kafara haka ya gani shi a irin nasa haka kuma ya ɗauka man ƙala la'ila ilallah sai ga an sa kaulasan da fa'un da ra sai ce kawai kafara tunda haka ne shi a ganinsa ta gaba ya tambayi a halul haƙa'iƙi ba ma'abota haƙiƙoƙi wanda suka san abu suka san shi sani ciki da wuce da ya tambaye su da ba zai wannan kwaɓan ba ya za a yi kuma mutum ya faɗi la'ilallah kuma kafirta me ake faɗi a musulunta dama ba ita ba to sannan sai mutum ya ce wai wanda ya faɗi la'ila lalawa ya kafirta kafin fa'un ra'un ɗin wai haka ya buga mata wasani ka fara wai saboda shi ne yake gani kusa da shi kafirci inda yana islam ne kuma yadda na sha faɗi kana ƙafa ɗaya baya in kana mukamin islam mukamin islam kana taka ƙafa ɗaya baya kawai kufru ne to shi yake gani kusa da shi shi yasa yake yawan furta shi in ya ga abu mai kama da shi kawai sai ya damfara mar amma ko kusa ba haka bane man kala la ilaha illallah kuffira ma'ana kuffira zambu duk wanda ya faɗi la ilaha an kankare mai zunubansa kaf gaba ɗayan su dama annabi ya faɗa ai la tatruku zamban wala yazqu amalun ba ta barin zunubi ko ƙwaya ɗaya kana faɗinta duk abin da yake na zunubi tattare da kai ta ƙone shi ba ta barin ko ƙwaya ɗaya tattare da wala su ƙwa amalu ba wani aiki kuma na alkhairi da za a yi da zai tsere la ilaha illallah to shine fa kai kuma ka zo ka ga a rubuce ba wasali ka ce ka wanda ya faɗi la ilaha illallah ya kafirta kaga ba haka masu abu suka ɗauka ba ba haka kuma suka rubuta ba to shi yasa ake so ko menene a kaiwa masu shi sai su ma bayani yadda za ka gamsu wai za a rafta haƙiƙatar tariƙa a tijaniya idan har ka gane meye ne haƙiƙanin ɗariƙar tijjaniya wa anna har salatatul azkari cewa ita fa ba komai bane sai zikirai guda ukun nan faɗat su kaɗai istighfari kenan da salati da la ilaha illallah su kaɗai ne tijjaniya to in dai har ka gane haka to fala ibrata bima yaquluhu al-adiyaul jahiluna karka kula da abinda maƙaryata jahilai masu da'awan ƙarya suke yi akan tijjanawa in dai ka fahimci ɗariƙa ba komai ba ce sai istighfari salati la ilaha illallah kuma ka gane shi din shi kake yi ta kullum ba wani abu ba za ka zo ibada kamar yadda maulana mushairu yake faɗi suna cewa mu mushrikai ne su mun kirai ba a taɓa jin mun zo za mu yi sallah mun ce rabbana shau tijjani ba rabbana wa lakal hamdu dai ko ko ba za mu zo mu haɗu mu yi ta jan wirdi muna ya shau tijjani ya shau tijjani ya shau tijjani ya shau tijjani ya shau ko gama wazifa ba ma cikin wazifa ba waje da ita ma a gama wazifa misali a ce ku ja ya shau tijjani ɗari wa taɓa ji don Allah a duniya an yi wannan akwai to shi yasa shi yace wa ma fihi dhikru shaykhi aw dhikri ghayrihi fa yurdi li da'il 'abdi ainu dawai babu kiran sunan shehu tijjani a cikin wazifa ko kuma wani shehi wanda ba shehu tijjani ba kakkab daga asaf lal azim allazi la ilaha illa huwa la ilaha sai salatul fatihi sai la ilaha illallah sai salati da ake cewa jawharatul kamal shikenan a cikin dai wazifa kam babu sunan shi tijjani in niyya kake cewa ana cewa niyan koyi da shi tijjani a kulla a zuciya to wannan kuma ai ka faɗi niyya kam ana yin niyya kafin a shiga aiki ne ko haka ne dalla sallah ba a cewa nawaitu ittida bil imani ba fadi in baka fada ba ma sallar ka tayi to liman ya zama Allah ka kenan wai tambaya nake a tukun na baka shiga sallan ba ka kuduci aniyan ka za ka yi sallan nan in Allah yadda amma ta hanyar koyi da liman kai ma mai yin wirdi kana koyi da shi tijjani ne a cikin zikiri ko an hana ai komi ma dole ka samu jagora amma in an riga an shiga cikin wazifa babu sunan shi tijjani ko sunan wani shi ko ɗaya aha wala ibrata bima yaquluhu al-adi aw al-jahil wa litawdihi hadha al-mawdu' shi yace saboda in warware in fayyace in fidda wannan mawdu'i a fili mutane su gane wannan topic din nasuku ilaika zan kora zuwa gare ka risalatan wata wata littafi risala ma'ana wasiƙa da Shehu Ibrahim ya rubuta katabaha Sheikhul Islami wanda Sheikhul Islam ya rubuta ta Maulana Sheikh Ibrahim Yas kenan bin Alhaji Abdullahi Inyas wata risala da ya rubuta ijabatan saboda ya bada amsa li ba'd as'ilatil muntaqidi ya bada amsa ga sashen tambayoyi da masu suka na tijaniya suka yi ya rubuta wannan risala din hiya wannan risala din saufa takshifu haqiqata hadhihi tariqa da sannu za ta yaye mata haƙiƙanin me ake nufi da wannan ɗariƙa ta tijjaniya in ka karanta ta madasilatiha bil kitab was sunna zai kuma ma bayanin wato alaka ko dangantakan tijjaniya da qur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahiya wannan wasiqa kama fi kitabi kamar yadda ta zo a cikin littafin mutribus sami'ina wan nazirin sunan littafi ne kamar yadda ta zo a cikin mutribus sami'ina wan nazirin سنة للتاتين وهذا الكتاب وانا للتاتي مطرب السامعين إيه والناظرين ناول ناولنيه شيخ الإسلام وسعادة الأنام شيخ الإسلام شيء مسلم جدا وسعادة الأنام أرزق الأمة جماعة مولانا الحاج إبراهيم ابن الحاج عبد الله الكولخي شين ناولنيه شين يباني وانا للتاتي هنو دهنو in ji shari'a ibrahim sani maulana shi ibrahim shi ya ba shi wannan littafi mutribu sami'ina wannan nazirin ne hannu da hannu wa kataba ijazatahu kamilata kuma ya rubuta mini ijazar ya rubuta ijazar ta cikakka ashamilata wadda ta ta game komi da komi shari'a da hakika fi tariqati a cikin ɗariƙa wal haƙiƙati da haƙiƙa wa shari'ati da shari'a gaba ɗaya ya rubuta ijazar li hadha al abd al faqir ga wannan bawa bukatacce yana kaskanta kansa ne yana tawazu radiyallahu ta'ala anhu shehu ya rubuta masa wannan ijaza a cikin ɗariƙa da haƙiƙa da shari'a ya bashi bayan ya bashi wannan littafi mutlaq as-sami'in wan nazirin انظر الفصل الأخير في هذا الكتاب فدوب فصل نكر شيء أو نلتاك ذاك فهموا سيكا إنجي مولانا شريف فصل نكر شيء زي سكوا سيكا تذاب مجيتك ينا لا تياي من منين أكتشيوا طريقة بمشيئة الله تبارك وتعالى saboda haka wannan shine ƙarshen wannan babi cikin minti uku da muke da su bakwai ta cika zan biya muku baƙin زلة ولهذا يتعين القطع بما صح عن الشيخ أو الولي على المريد saboda haka ne saboda haka dole ne a yi riko da abinda ya inganta daga shehi ko wali ma'ana dole ne akan muridi kenan ya tamakkana bi sirki fi maqami tasdiki domin ya samu kaiwa matsayin tasdiki saboda tsayuwansa da gaskiya da yi a cikin harkan wannan dariƙa ne ثم إنه لا ينقطع المريد عن طريقته إلا بنقض العهد sannan ba zai yi muridi ya yanke ya fice daga ɗariƙarsa ba sai in ya warware alkawari allazi lam yu'zan lahu fi azkari allazimati wanda ba a mai izini cikin wannan zikirai lazimai na dole ba da ya karba illa bi akhdihi alayhi sanda ya yace ya karba cewa wato sanda ma'ana ba a mai izinin wannan lazimai ba da ya karba wanda ya karba bi azzi alaihi da ya karba a kansa cewa ba zai warware wannan alkawarin ba ya karban ne kuma mushafahatan gaba da gaba bi talaqqi anhu da karba a gurin shehu tijjani kenan kai tsaye aw bi wasiqatil muqaddam alladhi qaddamahu muqaddim ko kuma ta hanyar wasiqa na muƙaddamin da shehu tijjani ya ƙaddamar ya ba shi murtin ko kuma muƙaddamu kai afuwa allazi ƙaddama wa muƙaddamu wadda muƙaddamin shehu tijjani ya ba shi wani cikin muƙaddamin shehu tijjani ya ƙaddamar da shi shi kuma sai ya baka wirtin to baka karɓi wirtin nan ba sai da wa'innan sharuɗa ne cewa ba za ka warware alƙawari ba bil izini muqayyad wanda aka muqaddamin da aka kaddamar da shi da izini mai iyakancewa wanda ba mutlaki ba kenan awil mutlaki fiha ko kuma mai mai izini mutlaki cikin komi da komi na sha'anin dariƙa kenan to ko ma waye ko mai izini muqaddami ko muqayyadi ya baka wirdin dai to zai baka wirdin ne akan sharadin baraka warware wa inna alqaura ba da aka baka sharuda ranan da aka baka wirdi wala yanqati'u anhu madaduhu kuma wanda duk ya kiyaye wannan alƙawura maradinsa ba zai yanke ba ma'ana albarka da yake ake samu a wannan ɗarika illa bi zalika sai da in ya warware wannan alƙawari da ya ɗauka a ranar da aka ba shi yurdi to nan kan maradi ya tsaya kenan wa rubbama fara'a naqidun fil hini mai yiwa a samu abubuwan da suke warware ɗarika a nan take idan mutum ya aikata su ana iya samu da yawa ma ana samu mislu ridda kamar mutum ya yi ridda ya bar musulunci to shi kenan ɗariƙa ita ma ta fice nas'alullah salamata wal afiyata muna roƙon Allah ya kubutar da mu ya ba mu lafiya daga ridda din nan fi duniya a cikin wannan gidan duniya wa din jama'a addinin mu Allah ka kiyaye wa huna umurun tafdi bil muridi lil inqita'i daga cikin wa'annan lamura akwai abun da fa wa'ansu lamura wa'anda suke jawo wa muridi ya yanke daga ɗariƙa take in sadara min shay'un minha in ɗaya daga cikin waɗannan lamura ɗin ya faru da muridi wa qad buyyinat fi kutubi tariqati waɗannan abubuwa da suka yanke muridi ga barin ɗariƙa an bayyana su a cikin littattafa na ɗariƙa falyuraji'aha ya koma cikin littattafan ɗariƙa waye man arada al-itla'a alaiha fiha wanda yake so ya yi tsinkaye ya yi leƙa ya gani ɗin kenan sai ya je cikin a kan wa'annan abubuwan da suke fidda mutum ɗariƙa ɗin ya je fi ha cikin wa'annan littattafai na tijjaniya zai ga abubuwan insha Allah wa hasbun Allah wa ni'mal wakil ajibun mu ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da ala amrin wakili qultu maulana shaykh yace nace wa hadhihi shurut wayannan sharuda allati ashara ilaiha ash-shaykh sukhairat wanda shaykh sukhairat ya nuni zuwa gare su ala annaha tan taqta'u al-murid murida an tariqati wanda suke yanke muridi ga dariqa salafatu faqat su uku ne kacal in dai daya ya faru da mutum ko mutum ya aikata daya to ya bar tariqa awwalu na farko at-tarku ba'da al-akhdh mutum ya bar tariqan bayan ya karba tarkan kulliyan bari kuma na gaba daya ثانيها نبيو جمعها مع طريقة أخرى متن يحدى طريقة دوتا طريقة تدفع تجانية دوتا ثالثها نأكو زيارة الأولياء شين متن يهي زيارة وليهي زيارة استمداد متن يهي زيارة دنيا نيما مددي إلهي كو مددي رباني wannan su suke fidda mutum daga ɗarika yanke dukkan shehunan ɗarika sun gamu akan haka wa hadhihi shurut wa innan sharuta لا تعلق لها أبدا بما جاء في تلك الكتب باب علاقة ها أبدا da su ga abin da ya zo a cikin waɗancan littattafai wal mu'allafat da kuma talifofi da aka yi business tariqati da sunan waɗan wallafa su akan tariqa cewa irin abubuwan da aka faɗa wai su ma za su fidda mutum mana daga tariqa gaba ɗaya a wurin su littattafan to wannan su ne kaɗai ma'ana ukun nan an gane su kaɗai ne za su fidda mutum da ɗariƙa babu wata alaƙa da suke da shi da wa'incan da aka faɗa a wani su littattafai na ɗariƙa cewa su ma wa'incan ɗin wai suna fidda mutum ƙaunar wa'idan a cikin ɗariƙa ko kusa ba haka ba wa'innan ne kaɗai ma a ilmina tare da kuma sanin mu fa in ji maulana sharifi an na hajjil kutub cewa wa'innan littattafai kutubun ilmiyatun littattafai ne na ilimi yastafidu minha man arada ma sha wanda duk yake neman abin da yake so a cikin su to zai samu fa'ida a cikin su din walaysa li ahadin an yurattiba minha aqaida babu wanda ya isa yace zai kirkiri wasu aqidu wa yansibuha ila tijaniyin ya danganta su ya jingina su zuwa ga tijjanawa bai isa ba babu wanda ya isa ya soka wasu aqidu wanda ba su ba ya sa su ya jingina su tijjanawa illa idza hamala ma fiha sai dai in zai dauki abin da yake cikin wa'annan littattafan da ya gani din alal wajhi alladhi yahmiluha alayhi ahlu hadhihi tariqa bisa fiskan da ma'abotan wannan tariqa suke daukan wannan abu da aka rubuta a gare shi mimman arafuha amma fa ma'abota tariqan daga wanda suka santa ma'rifatan haqiqiyya wanda suka santa sani na haqiqa wa illa in ko ba ya ta dauke wannan abun da ka gani a rubuce a littattafan da yadda shehunan tarika masananta sani na hakika suka ɗauki abun ba turkan alkatib wanda ya rubuta ko ya ɗauki wannan abu a yadda ya ga dama ɗin kazzaban ya zama maɗayyaci mai yawan ƙarya mudallasan mai tadlis mai cusa abun da babu shi a cikin abun asali zaliman kuma ya zama azzalimi wa ma yarmi bihi ashabaha abun kuma da yake jifan wato foge ko dutse da yake ɗauka ya jefi ma'abota ɗariƙa min tafsirin na daga kafin tasirin nan to yarji bila shakkin alaihi ba makawa ba ko kwanto lalle wannan kalmar kafircin zai koma kansa shi fa idza arafta haqiqata tariqa at-tijaniyya idan ka gane haƙiƙanin me ake cewa tariqa at-tijaniyya anna thalathatul azkar cewa tariqa ai zikirai uku ne istighfar salatu la ilaha illallah faqat kadai to fala ibrata babu kulawa karka kula da bima yaqulu hul adiyaul jahiluna karka kula da abin da maƙaryatan nan jakirai masu da'awan ƙarya suke yi a kan ɗariƙa ko kuma a kan ‘yan ɗariƙa suke ƙirƙira musu abin da ba su faɗa ba shi ya ce wani tauzihi hazal mabo saboda in fayyace a fili in warware in bayyana wannan topic ɗin to na suku ilaika don in bayyana maka shi ko in bayyana muku shi to na suku ilaika zan kora zuwa gare ka risalatan wata risala ka taba ha shekul islami wanda shekul islami ya rubuta ta maulana a shek ibrahim nas ibn al-hajj abdullahi nas wanda ya rubuta ta kenan ijabatan dun ya bada amsa li ba'd as'ilatil muntaqidina saboda sashin wato wa'insu tambayoyi idan ya bada amsa ga sashin tambayoyin da wasu masu sukan dariƙa suka yi irin challenge da suka yi to ya rubuta wannan risala ne don ya yi musu tahaddi shi ma ya ba su amsa ya warware duk abin da suke ji suna suka da mika din to sai ya warware shi a wannan littafi hiya wannan littafi din sauka takshifu haqiqata hadhihi tarifa da sannu zai warware zai yaye abin da ake wato yake haƙiƙa a wannan ɗariƙa wanda yake zahiri wanda shine ɗariƙa to littafin zai warware wanda duk ba shi ba to sai ka ajiye ko kuma dai ƙila in ma mai kyau dai wani abu ne na falala amma ɗariƙa shi ne sifa da salatin la ilaha illallah karkashin wazifa lazumi da zikirin juma'a kuma da kuma littafin zai ma bayani zai fayyace maka alaƙan wato ɗariƙa da littafin Allah da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangantakansa da shi wa hiya kama fi kitabi mutuhibu sami'ina wan naziri wannan littafin kamar yadda yazo a cikin risalar kai kamar yadda ta zo a cikin littafin mutuhibu sami'ina wan naziri in ka duba zaka ga risalar a ciki wa hadha alkitab wannan littafin mutuhibu sami'ina wan nazirin nawalanihi wanda ya bayan shi shine shekul islami wa sa'adatul anam shehin musulunci arzikin al'umma gaba daya maulana alhaji ibrahim ibn alhaji abdullahi alkaulahi wato shine ya bani shi da hannunsa hannu da hannu wa kataba ijazatahu kamila ya rubuta ijazarsa cikakka a shamila wadda ta game komi da komi fi tariqata cikin tariqa والحقيقة للحقيقة والشريعة لشريعة لهذا العبد الفقير يربط ونم باوا فقير معنى بك ما بكاتي يا تسكنت كان سري سبب توابي مولانا شريعتي انظر الفصل الأخيرة كدوب فصل نكر شيء من هذا الكتاب أو أن للتاجي ذاك سامو النم وثيقة للشيخ إبراهيم يربط الله أنفعنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين زي لما لم تشكل شروط أينه شروط على سبيل الإجابة اللهم لا شك